لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan rana ta Alhamis biyu ga watan Ramadan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam tana dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha tara ga watan biyu dubu biyu da ashirin da shida don ci gaban da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda lokaci ne wuce matsaya kan aya ta ɗari da tisa'in da ɗaya a yau za mu ci gaba a kan aya ta ɗari da tisa'in da biyu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون
Allah madaukakin sarki ya ce a yi shiriku na ma na ya haluku shay'an wa hum yukhlaqun wala yam yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun yanzu za su hada Allah da wani wanda la ya haluku shay'an bai halitta komi wa hum yukhlaqun su halitta su aka yi wala yastati'una lahum nasran ba su iya taimaka masu wala anfusahum yanzurun ba ma su iya taimaka wa kansu mun yi bayani a baya kissa wadda Allah ya labarta ta cewa ya halicci mu ɗan adam daga rai guda sannan wannan rai din ya halitta matatta daga gare ta to sannan bamiri kuma ya rinka koma ma 'ya'yan ɗan adam su 'yan adam ɗin to su ne dai ake ta magana kansu wanda suka haɗa Allah da wani lokacin da Allah ya arzata su da ɗa wanda yake lafiya yau shi ne Allah ya ce abin mamaki a yushirikuna yanzu za su haɗa Allah da wani wajen bauta da ma la ya shay'an abin da bai halittar komai Allah wanda ya cancanci a bauta mawa dole ya zamo yana da kudura yana iyawa farkon iyawa shi ne ya zamo za ka iya halitta da haka Allah in ya tashi yi ma mushrikai raddi zai aka yana magana akan halittar sammai da tasiri أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ذات هنا أنبت حلتا حلتا حلتا سبب شيء دون الله ينحس وندا يي wannan abu shine mai kudura kenan tana ka za su rinka hada Allah da wani wanda la yakhluqu shay'an bai halittar komai wa hum yukhlaqun su kuma su ake halitta to adam an ce za su hada Allah da wani wanda ma la yakhluqu shay'an wanda bai halitta komai kun ga sai aka zo da shi da bamiri na mutum guda wanda bai halitta komai to amma aya da ta tashi karewa sai ta ce wa hum yukhlaqun su halitta su aka yi malamai suka ce maɗin nan tana ɗaukar mutum guda tana ɗaukar da yawa kenan da Allah ya ce ya an kula da lafri na maɗin nan shi shi kaɗai ne ba jami ba ne da aka ce wa hum yukhlaqun ana nufin su halittar su aka yi ana nufin ma'ana ta ma wadda take badawa kenan a yushrikuna yanzu za su hada Allah da wani abin da la yakhluqu shay'an shi bi halittar komai wa hum yukhluquna su halittar su akai su dai kuma ka ba su halittar komai to amma wajen wa hum yukhluqun dukkan malaman tafsiri suna tafiya akan cewa su gumakan nan yin su aka yi kenan halittar su aka yi haka malaman tafsiri ke tafiya aka yi suka fito in gumaka ake nihi da wahum yukhlaquna me yasa ba a da bamiri na mace ba saboda ai in aka ce hum mafiya yawa masu hankali ake ce ma hum in aka ce yukhlaquna da wawun jama'a ana nufin masu hankali me yasa za a ba gumaka gamiri wakilin suna wanda ke nuna suna da hankali mafiya yawan malaman tafsiri sai suka tafi akan cewa Allah ya kawo wannan ne akan yadda kafirai da mushrikai suka ɗauki gumaka tun da dai kun ɗauke su masu hankali bari a nuna maku kamar suna da hankalin amma kuma ba su da shi don haka aka zo da shi wa hum yukhlaqun cewa su ana halittar su amma ibn bahir cikin at-tahrir wa tanwir yace shi yana ganin wannan wa hum yukhlaquna din nan ba wai guma kan yake komawa ba yana koma ma su masu bautan gumakan ne kenan a yi shiriko da za su haɗa Allah da wani wanda la ya khluqu shay'an bai halitta komai su ne gumaka wa hum yukhlaquna alhali su masu bautan gumakan nan ko da yaushe Allah yana halittar ire-iren su yau da gobe abin da ya zaɓan maka shi kenan kuma ya yi bayani wanda yake gamsarci duk wanda ya koma ma wannan littafi zai ga abin da yace a wurin ayu shirikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wannan ya nuna mana gumaka yin su aka yi su kuma ba su iya yin komai dan Allah madaukakin sarki ya ce a wata surai إن الذين تدعون من دون الله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا إن ذبابا.
الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب
Allah madaukakin sarki yake ba da labarin hauka irin na larabawa da za su sassaka wani abu da gunki su zo su ce za su bauta mashi Allah ya ce innal ladina tad'una min dunillahi wannan wanda kuke bauta mawa wanda ba Allah ba lan yakhluqu dhubaban ko kuda ba su iya halitta wala wujtama'u la da za a tara duk gumakan duniya gaba daya na su iya halittar kuda ba su iya halittar koda kuda ne kai ba wai su halitti kuda ba wa in yaslubuhum ad-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu da a ce a aje wani abinci nasu sai kuda ya ɗibi wannan abincin ya tashi ya jere wannan gumakan ba su iya karɓo wannan abin da kuda ya ɗauka ba wai su halitti kudan ba don haka Allah ya ce ba'ufan talibu wal mazlum da wanda ake nema din da wanda ke nema din duka sun yi rauni gumaka aikin banza wanda ba su iya komai sannan su ne za kusawa gaba kuna bauta mawa lalle akwai rashin hankali cikin wannan to anan sai Allah madaukakin sarki yace ta taka za su rinka hada wani da Allah wanda wannan bai iya halittar komai shi kanshi halittar shi aka yi wala yastati'una lahum nasran in wani abu ya zo kuma ba su iya taimaka musu wala anfusahum yanzurun ba ma su iya taimaka ma kawunansu ka san akwai wanda zai iya taimakawa amma yana iya yake taimakawa don baka dame shi ba amma in ya zama na abin da ya taso ya tinkaro shi ne shi da kanshi to a wannan lokacin in yana iyawa dole ya tashi ya kare kanshi to Allah ya ce ba wai su taimaka muku ba kawunan su ma ba su iya taimakawa gumaka kenan don haka lokacin Ibrahim alaihi salam da ya rinka ambata wannan gumaka cewa aikin banza suke yi a fata abu da min dunin lahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun in za ku rinka bauta ma ababan da ba su amfanar da ku komai kuma ba su iya cutar da ku komai yi ma wannan bauta hauka ne kenan gumaka ba su iya taimakon su don haka da suka tashi shawara sai suka ce harriquhu shi annabi ibrahim din nan tun da dai yake aibar da gumakan mu ku toye shi wansuru alihatakum ku taimaka ma allolin ku in ya zama na Allah sai an taimaka mashi to ne ne amfanin wannan Allah din don haka al-imam ibn kathir ya hakaito daga abubuwa jamuwa shi gumaka yake bauta mawa yana aje su to sai aka samu wasu samari yan hayaki suna son su nuna wannan gumaka aikin banza ne ba abun bauta mawa ba ne in ya bar gumakan ya tafi wajen harakokin shi sai su kwaso ƙazanta da kashi da menene su zo su shashafa ma wannan gunkin shi kuma in ya dawo ya ga gayaran ya samu ƙazanta sai ya zo ya mai wanka ya sa mashi turare sai ya aje mashi takobi ya ce in suka zo ka ƙare da su gobe in suka tashi wani abun zafi daban ran nan sai ya ga sun ɗauki mataccen ɗan kare suka haɗa da wannan gunkin nasu suka rataye suka zura rijiya da ya kalla ya ce a wannan da yana nuna wannan ba abin da ya kamata a bauta mawa ba ne in ya zama da za a ɗauki allah a haɗa da kare a zura cikin rijiya bai iya yin wannan hoto ne da amfanin bautar shi to aka ce tun daga nan ya ga cewa aikin banza yake yi bari ya zo ya musulunta wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ibn kathir ya ambata haka kenan ayushriku da ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran ba su iya taimaka ma su wannan masu bautar nasu wa la anfusahum yansurun kawunan su ma ba su iya taimakawa to dabbi ne da za a bauta ma wanda yake irin haka in ba shirme ba
وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون
Allah madaukakin sarki yace wa in tadruhum ila al-huda in kuna kiran su ya zuwa shari'a la yattabi'ukum ba su zuwa su bi ku sawa'un alaykum duk da yake gare ku ad'awtumuhum am antum sabitun ko ki kira su ko ku yi shiru duk da yake gare su ba su jin ku ba su sanin me kuke yi kamar yadda annabi ibrahim yake cewa ya abati lima ta'budu ya abati lima إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا annabi ibrahim da yake ma baban shi wa'azi lokacin da yake bauta ma gumaka yace ya abati ya kai babana lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'an me yasa za ka rinka bauta ma abinda bai ji bai gani bai iya amfanar da kai komai dan me za ka bauta mashi matsalar larabawa shine annabi ne suka ce ba su yarda annabi ne ba saboda yana dan adam suka ce in Allah yana son su yarda cewa wannan ma'aiki ne daga gare shi ya aiko musu da mala'ika laula unzila ilayhi malakun fa yakuna ma'ahu nadira ko dai Allah ya sarko musu da mala'iku ko kuma Allah ya turo mala'ika yana baya ga annabi in yace Allah ya turo shi ya ce yi ya yi gaskiya Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙalu laula nuzzila alaihi malak walau anzalna malakan min qudiyal amru thumma la yunzarun wai ina ma a sabko ma a sabko mala'ika ya rinka gargadin su Allah ya ce walau anzalna malakan da mun sabkar da mala'ika kuma la qudiyal amru ai da an kare shi mala'ika da ya zo ku yi imani kuka ki zai kifar da kasar to ta kaka za a turo maku sai suka ce dan adam yaya za su yi imani da dan adam ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadira me yasa wannan manzo zai rinka cin abinci kuma ya rinka zuwa kasuwa inda gaske ne Allah ya aiko shi kamata ya aiko mala'ika tare da shi kenan ba su yarda wai ɗan adam ya zamo manzo ba amma saboda hauka sun yarda da duti ya zamo Allah shin da annabi da Allah menene gaba Allah shi ne gaba ba su yarda ɗan adam ya zamo annabi ba amma sun yarda duti ya zamo Allah kaga wannan yana nuna rishin hankalin su don haka wani ma in ya tashi gunkin sai na kakan daɗi gunki na kakan daɗi in ya gama bauta mashi ya shanya kayan shi kuma abin mamaki sai ka zo ka tarda wannan mutumin in ka nemi shawarar shi kai ka ce ya san dai haka suke saboda kaifin hankali da an faɗi abu kaza da abu kaza zai fidda maka sakamako ai da an yi abu kaza an yi abu kaza zai haifar da abu kaza saboda ƙarfin hankali to ita shiriya ba a ƙara nata da hankali shiriya ta Allah ne Allah zai nemi wawa sai ya shiryar da shi sai ya nemi mai kaifin hankali mai kaifin tunani sai ya ɓatar da shi ya yi ta tafka shirme mutane suna kallo wajen shiriya إن الهدى هداك وآياتك نور تهدي بها من تشاء إن هدى الله هو الهدى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم إن كنا جيران زوا شريا باس بنكو زوا كيران نن da kuke masu wannan suwa ake kira kenan wasu malamai suka ce ana nufin in kuna kiran su wannan mushrikan na su zo su shirya la yattabi'ukum ba su zuwa su bi ku sawa'un alaikum ad'awtumuhum am antum samitun duk ɗaya ne ku kira su ko ku yi shiru wasu malaman suka ce a'a abinda ake nufi anan wa in tadruhum ila al-huda in kuna kiran su wannan gumakan zuwa shirya la yattabi'ukum ba su bunku an karanta la yattabi'ukum la yattabi'ukum atba'a in ka bi shi ka tarda shi sai a ce atba'ahu tabi'ahu in ya bi shi bai tarda shi ba ko kuma aksi in ka bi shi ka tarda shi sai a ce tabi'ahu in ka bi shi baka tarda shi ba sai a ce atba'ahu dan haka Allah ya ce fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawin shaytan da ya bi shi din ma bai iya tarbo shi ba shi wannan malami wanda yake lalatacce ولا يستطيعون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم الله يتي سواء عليهم أدعوت سواء عليكم أدعوتموهم دنت يلي غريكم ذاك كراسو ko kun yi shiru su ne in gumakan ake nufi a nan gumaka ba su ji ba su gani da in kuma ana nufin kafirai ne wanda in kun kira su zuwa shirya saboda kun gane abin da suke aikin banza ne rishin hankali ne in kuka zo kuka ce masu wannan bata lokacin ku kuke to ba su zowa su bi shiriyar da kuke kiran su zuwa gare ta sawa'un alaikum ku masu kiran ɗaya ne gare ku a da'autumuhum za ku kira su am antum sabitun ko kuma kun yi shiru in kuma kan ne ba za ku ta daga murya ga banza ne ba su ma san kuna yi ba in kuma masu bautar gumakan ne komin za ku kira su ku nuna masu bata lokaci suke yi aikin banza suke yi in dai ba Allah ba ne ya yi nufin shiryar da su to bayan da za a yi su saurare ku su bar bautan gumakan nan su komo bautan Allah maɗaukakin sarki don haka in manzan ya zo sai su ce a da'alal alihata ila an wa'ina inna hada la shay'un hujja yanzu zai mai da allolin nan namu lata da uzza da manata su koma Allah guda kaɗai wanda ya halitta sammai da kasai shi kaɗai za a bauta bawa suka ce wannan abun mamaki ne ba mu ma taɓa jin irin wannan abun ba sai gare shi alloli suna nan da yawa ko da annabi ya buɗe makka an samu gunki ɗari uku da wani abu haka suke ba su yarda da Allah ya zama guda ne ba to don haka in ka kira su ka nuna masu Allah guda ne la yattabi'ukum bayan da za a yi su bi ku akan abin da kuke kiran su zuwa gare shi kenan da yin shirunku da kiran nasu duka ɗaya ne dan in gumakan ne ba su ganewa in masu bautan gumakan ne to in ma sun saurare ku ba saurare na ganewa suke ba ba za su bi ba
وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليهم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين
إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين الله يتي ودنا ودنا كتي بوتا مواه kuke kiransu wanda ba Allah ba ibadun amsalukum bayi ne irin ku fadruhum ku roke su din ko kuma ku bauta musu in ku roke su fal yastajibu lakum in kuntum sadiqin in kun kira su din to su karba maku mu gani inda Allah in kuntum sadiqin in dai kuna da gaskiya cikin bautar su kuma sun cancanci a bauta masu Allah ya ce inna ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum wadanda dai kuke bauta mawa wanda ba Allah ba bayi ne irin kenan in kun tashi fad'uhum ku roƙe su ko ku bauta masu in kun roƙe su din fal yastajibu lakum su karba muku inda gaske ne sun cancanci ku bauta masu kuke bauta masu
ألهم أرض يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون
Allah madaukakin sarki ya ce a lahum arjulun yamshuna biha su wannan gumaka waɗanda kuke bauta mawa shin suna da arjulun yamshuna biha suna da ƙawahu wanda suke tafiya da su am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum aydin yabtishuna biha suna da hannuwa wanda suke kama wani abu da su am lahum a'yunun yubsiruna biha ko suna da ido wanda suke gani da su am lahum adhanun yasma'una biha ko suna da kunnuwa wanda suke ji da su sai Allah ya ce ulidru shuraka'akum ku kirawo waɗanda kuke hada Allah da su thumma kiduni sannan ku shirya mana duk yan ƙasa wanda za ku shirya mana fala tunziruni kar ku saurara mani alamu arjulun yamshuna biha wannan waɗanda kuke bauta ma waɗannan suna da ƙawahu wanda suke tafiya da su suna da hannu wanda suke kama abin kamawa da shi suna da ido wanda suke gani suna da kunnuwa wanda suke ji da su duk ba su da wannan kenan in ka kalli waɗanda suke bautar sun fi waɗanda ake bauta mawan kamala cikin bayan Allah wanda zai zama ga yana da ƙawafu yana da hannuwa yana da ido yana da kunnuwa yana ji yana gani ya fi wanda yake sandandan kawai yin shi aka yi kuma irin yadda aka yi shi ko motsawa bai haka mafiya yawan malaman tafsiri suka tafi akan cewa Allah yana bayyana cewa waɗanda suke bautan sun fi zamowa cikakku akan waɗanda suke bauta mawa kuma da ka kalli mai gumaka mai bauta ma gumaka da gumakan za ka tabbatar da cewa mai bautan gumakan ya fi gumakan hankali saboda wane ne ya yi wannan gumakan su suka yi shi kenan hankali sai da suka yi tunani suka iya fidda kai suka fidda hannu suka fidda kawahu wanda shi lokacin da ake wannan abin shi gungin ma bai san ana yin shi ba to shi ne Allah ya ce gumakan nan da suke bauta mawa kun ga su da kawahu suna takawa suna tafiya kun ga su da hannu suna dankan abu da shi ko kun ga suna kallon abu su gane shi ko su ji abu su fahimce shi ba ko ɗaya daga cikin wannan kenan ku da kuka yi su ku da ke da kunnuwa da ido da ƙawawu da hannuwa kun fi su cika wajen bangaren halitta to don ni za ku koma baya ku zo ku rinka bauta ma wanda ku kun fi shi wannan wata mahanga kenan daga mahanga ta malamai kuma su ne mafiya yawa daga cikin malaman tafsiri wasu malaman sai suka ce wannan yana nuna wannan sifofi da aka ambata wanda gumaka ba su da su don haka ba su cancanci a bauta musu ba to kina in muka juna sai muka cewa kenan Allah ya sifantu da wannan sifofin in dai dai Allah zai ce masu alahum arjulun yamshuna biha suna da kawafu wanda suke tafiya da su am lahum aydin yabtishuna biha suna da hannuwa wanda suke kamawa da su am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha in ba su da waɗannan ababan kenan Allah ya ce ba su cancanci su zamo alloli ba to wajen abinda kenan shin za a ɗauki cewa tun da wannan tawaya ne ga waɗannan gumaka kenan Allah bai zamowa Allah sai yana da waɗannan ababen an gane abin da ake magana in Allah ya ce afa ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum yanzu za ku bauta ma wani Allah wanda ba zai amfane ku ba ba zai cutar da ku ba kenan Allah yana amfanarwa yana cutarwa in aka ce Ibrahim ya ce ma baban shi lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'an me yasa da ka bauta ma abinda bai ji bai gani kenan Allah madaukakin sarki yana ji yana gani to haka malamai suka dauka sai in aka zo wajen bangaren kulli to da Allah ya ce am lahum adhanun yasma'una biha ko suna da kunnuwa waɗanda suke ji da su to nan sai aqida ta zo wajen aiki kuma Allah madaukakin sarki sami'un alimun ne yana ji kuma masani ne sami'un basirun ne Allah yana ji kuma yana gani yana ji mai ilimi ne to amma tabbatar ma Allah da kunni wasu malamai sun nemi su tabbatar da hakan da Allah yake aibanta ma gumaka cewa ba su da kunnuwa wanda suke ji da su sai suka ce kenan Allah yana da saboda in aka aibanta gumaka cewa ba su da kunnuwa wanda suke ji da su kenan in Allah ma ya zama irin haka ne kenan an zama ɗaya kenan kenan ba su tabbatar ma Allah da kunnuwa kenan sai zama ya sha bamban da wannan gumaka to abin da ke da kai shine ba wani nassi wanda ya zo daga Allah ko ma'aiki wanda ke tabbatar ma Allah kunnuwa ji kadai aka tabbatar ma Allah wa huwa sami'ul basir wa huwa sami'ul alim dukkan wannan ya tabbata ji kuma wani abu ne kunnuwa kuma wani abu ne muna ganin Allah madaukakin sarki zai kira ƙasa zai kira sama فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاهرين كذا سما da ƙasa duka su su ji maganar Allah Allah zai ce ku zo kuma su zo to kuma ba ka da abin da ke tabbatar ma cewa ƙasa da sama suna da kunnuwa ina kunnuwan su suke kenan za a iya a yi ji ba tare da kunnuwa don haka Allah yana ji to amma wajen kunnuwa ba a tabbatar Allah da su ba kuma a kore Allah da su saboda aqida ta ahlus sunna shine wajen bangaren Allah ba ka iya cewa i ko a'a sai kana da dalili kana ga yanzu aka zo bi dilalatil jizam in nace kai dinnan ba malami ba ne saboda baka karanta abu kaza ba to wanda yake da'awar shi malami ne dole ne ya zamo yana da wannan abin da aka ce wani ba malami ba ne saboda bai karanta su ba in aka ce ba ka da kuɗi saboda baka mallaki ko jika goma ba wanda ya ce maka haka nan ɗin ya kamata ya mallaki haka tafiye da haka to in yi zama an ce ma Allah ya ce masu ba su da kunnuwa wanda suke ji da su dilalatul tizam tana nuna duk wanda zai zamo Allah sai ya zamo yana da kunnuwa wanda yake ji da su wannan shine dilalatul tizam ke nunawa in aka yi nesa da bangaren aqida to amma ita aqida ba a mata qiyasi ba qiyasi a cikin aqida ba ka dauko wata dilala wadda lafazi ke nunawa amma ta waje sannan sai ka ɗauke ta sai ka azama Allah ba a yin haka nan don haka malamai tare da suna fahimtar cewa da Allah ya aibanta gumaka da cewa ba su da kunnuwa wanda suke ji da su za a iya fahimtar shin Allah yana da amma sai suka ce ka a ce Allah yana da kunnuwa ka a ce Allah bai da kunnuwa saboda Allah bai raba ma kanshi kunnuwa ba ƙuri da shuraka'akum sai Allah ya ce ku kirawo waɗanda kuke haɗa Allah da su gaba ɗaya ku kira su su zo su taimaka muku in suka taimaka muku sun maki duni sannan duk wani kaidi duk wani makirci ku shirya shi ku tunkaro ni da shi fala tun biyo ni kak ku sauƙaƙa kak ku saurara mani kak ku jira ku haɗu da ku da allolin naku ku tunkaro ni da dukkan abin da kuka shirya na makirci kak ku jira
إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين me yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ku zo ku tunkaro ni fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum haka annabin Allah hudi yace shi kuma annabin mu yace ku tunkaro ni da dukkan wani kaidi kan ku saura mani kan ku saurara mani me yasa annabi ya faɗi haka saboda inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba dan Allah madaukakin sarki wanda ya saukar da littafi shine waliyi shine majibincin lamari na ba wai ni kadai ba wa huwa yatawalla salihin Allah shine ke daukar nauyin kare mutanen kirki duk inda suke ba wai sai ni kadai ba dan haka waɗanda suke ba masu gaskiya ba da gumakan nasu da su marasa gaskiya dukkan ababen da za su shirya ma wani mai kira zuwa ga Allah dukkan abin da za su shirya ma wani mai gaskiya Allah maɗaukacin sarki shi zai ɗauki nauyin kare shi wannan wanda aka tunkaro da sharrin shi ne inna waliyyan babu alladhi nazzala alkitab Allah majibincin lamarina shine alladhi nazzala alkitaba wanda ya saukar da littafi wa huwa yatawalla salihin kuma Allah shi ne wanda yake ɗaukar nauyin kare managartan mutane.
والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون
الله مدوكين سركي يتي والذين تدعون من دونه ودن كوكي كيرا أنا جوا كيرا وكما كوكي بوتا موا واندبا الله با لا يستطيعون نصركم باسو إيتي مكامكم wala an husahun yanzurun ba su kuma iya taimaka ma kawunansu ba kaga wannan aya kamar tana ƙara ƙarfafa waccan aya wadda ta gabata ne wa in tadruhum ila al-huda in kuna kiran su zuwa shiriya la yasma'u ba ma su jin ku wa tarahum zaka gane su yanzuruna ilayka suna kallon ka wa hum la yubsirun alhali ba gani suke ba kenan wanda kuma ya kira wanda ba Allah ba su ma wannan wasu malaman tafsiri suka ce waɗanda kuke kira wa in tadruhum ila al-huda in kuna kiran su zuwa shari'a su waɗannan masu bautar gumakan kenan la yasma'u ba su ji ba su ji irin ji na karɓa in mutanen kenan ne masu bauta gumaka ji in ya zama bai amfanar da mai shi ba to bai zamo ji ba don haka allah maɗaukakin sarki ke danganta ma wasu kafirai cewa summun bukmun rumyun fahim la yarji'un bebaye ne kurame ne alhali suna jin abinda annabi ke faɗa وإذا تتلى عليهم آياتنا إذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين Allah madaukakin sarki yace wa idza tutla alaihim ayatuna in ana karanta ayoyinmu gare su qalu qad sami'na sai su ce mun ji law nasha'u la qulna mithla hada mu ma in muka ga dama muna iya faɗan irin qur'anin nan larabci ne za mu iya shirya shi mu faɗa kenan waɗanda suke cewa qad sami'na ta kaka qur'ani zai zo ya ce masu summun bukmun umyun ha summun bukmun kenan suna da saman suna da bakan kurame ne bebaye ne umyun makafi ne alhali Allah yana cewa wa in yakadul ladina kafaru la yuzliqunaka bi absani ha suna ganin ka suna kurama ido to daga ka qur'ani zai ce masu bebaye ne kurame ne saboda ji da suke wannan jin bai amfane su ba in ya zama da ji bai amfani mai shi ba to kamar ba a ji bane wa in tad'uhum ila al-huda in kana kiran su zuwa shari'a su wannan masu bauta kuma kan la yasma'u ba su ji irin ji wanda yake na karban gaskiya wa tarahum zaka ga su yanzuruna ilayka suna maka kallo da ido wa hum la yubsirun alhali ba gani suke ba irin gani na fahimta wannan in ya zamana ana nufin su masu bautar gumakan kenan in kuma ana nufin su gumakan shine wa in tadruhum ila huda in kuna kiran su zuwa shiriya la yasma'u ba su ji gumaka da ba su ji wa tarahum yanzuruna ilayka zaka ga gumakan nan irin yadda aka tsara idan su kamar suna kallon ka wahum la yusirun alhali ba gani suke ba
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين
Allah madaukakin sarki ya ce khudil afwa kai annabi riki rangwame riki sauki wa'mur bil urfi ka faɗi ka yi umarni da abin da shari'a ta sani ta yarda da shi wa a'rif 'anil jahilin ka kau da kai daga jahilai khudh al-afwa al-afwu yana da ma'anoni daban-daban a cikin alkur'ani akwai afu wanda yake mai rangwame al-yusr wasu hula ana ce mashi abu kenan kai annabi ka yi mu'amala da su tare da sauƙi wajen ɗabi'u kuma haka annabin yake fadima rahmatin min Allah بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين haka haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake dabi'un shi Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum saboda rahama ta Allah ne kai annabi ka tausasa mu'amala ga sahabbanka walau kunta fadhan balighan qalbi kai annabi da ka zamo kana da fadhaba kaushin hali ghalidhan qalbi kana da kaurin zuciya lam fadhu min hawlik da sun watse daga gefanka kenan khudul afwa ya kai ma'aiki dauki dabi'u masu sauki ka mu'amalance su da su wannan tafsiri ne ko kuma khudul afwa ka karbi abin da ya saura daga dukiyarsu lokacin da ka zo an sazzaka tasu don haka aka ce afu abin da ya saura wa ya tsaluna ta ma da yunfiqun dan ai suna tambaya annabi cikin dukiyarsu me za su ciyar Allah ya ce qul afu ku ciyar da abin da ya ƙaru a kan bukatanka bukatanka da bukatar iyalanka to al'afu shi ne abin da ya ƙaru a kan bukatanka da bukatar iyalanka kenan sai suka mai da aya wajen ɓangaren zaka kudin afuwa in ka tashi karɓar dukiya ta zaka wajen su karbi abin da ya tsara akan bukatunsu ko kuma in za ka karɓar sadaka daga gare su karbi abin da ya tsara akan akan bukatunsu da bukatun iyalansu kenan wannan dai yana nuna al'afu wannan shine ko dai sauki ko kuma abin da ya karu Allah ya hudu bil afwa wa mur bil urfi kayi umarni da abin da shari'a ta san cewa yana da kyau al'ada ta san cewa yana da kyau da haka malamai ke fuskanta shi da al-ma'ruf abinda aka sani al-urfu a wajen bangaren usulul fiqh shine abinda ake ce ma al'ada al-urfu shine al'ada abinda mutane suka aje suke tafiya a kan shi to yana da ƙarfi lokacin da za ka zo wa wajen hukunci don haka ɗaya ne daga cikin masadur da shari'ar islami al'urf al'ada wadda mutane suke kanta za ka yi mamaki lokacin da za a cewa in al'adar al'urf ya ci karo da nassi na alƙur'ani ne ake sawa gaba in wani ya ce al'ada za a sawa gaba sai ka ce ka'a mutum bai da imani ta kaka za ka cewa a ɗauki al'ada a sa gaba ga nassi na alƙur'ani ta kaka haka zai kasance to amma in kana da fikhu kana da usulin fikhi za ka ga wannan yana da dalilai masu yawa yanzu mu zo wajen rantsuwa ka san dai sama ka san rufin daki da yanzu mutum da larabci zai ce wallahi ya ce ma matar shi la akunu ma'aki tahta saqafin wahid a yau ba yadda za a yi mu zamo karkashin rufin daki guda kaga al'ada abinda take ce ma rufin daki shine gini wanda muka yi muka rufe sama don haka inda zai je cikin filin shan tare da matar shi ba zai yi kafara ba to abin baka san cewa Allah ya ce ma as-sama a saqfan ba Allah ce waye wa ja'alna وجعلنا السماء سقفا محفوظا Allah ya ce muka sanya sama ta zamo rufi irin rufin daki to yanzu mutum ya rance ba zai zauna da matar shi karkashin rufin daki ba sai ya zanna ƙarƙashin sama za ka ce ya yi kafara? bai kafara to in kawai baka ce ya yi kafara ba kenan ka gabatar da al'ada wadda ba ta ce mai rufin sama rufi a kan nassi na alƙur'ani wanda ya ambaci sama ya ce mata rufi ce in baka gane wannan ba kifi nama mutum ne ya rantse ya ce wallahi ba zan ci nama a yau ba sai ya ci kifi zai yi kafara ko ba zai yi kafara ba zai yi kafara ko ba zai yi kafara ba al'ada ba ta ce mai kifi nama don in ka tura mutum ya sau maka nama ya je ya sau maka kifi za ka ce nama na ce maka kaga al'ada ba ta ce ma kifi nama amma alƙur'ani ya ce ma kifi nama ومن كل تأكلون لحما طريا
Allah ya ce wa min kullin ta'kuluna lahman tariyan daga cikin teku kuke samun lahman bariyan nama wanda yake danye Allah madaukakin sarki yace wa huwa allazi sakhkhara al-bahra li ta'kulu والذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا
Allah ya ce shi ne ya hore albahara teku litakulu minhu lahman bariyan don ku ci nama wanda yake ɗanyi kaga alƙur'ani ya ce ma kifi nama al'ada ba ta ce ma kifi nama yanzu al'ada za ta riƙewa ko nasi na alƙur'ani al'ada in mutum ya rance ya ce wallahi ba zan ci nama ba sai ya ci kifi ba ka ce mashi yi kafara mutum ne ya ce wallahi ba zan zanna kan shimfiɗa ba sai ya je kan ƙasar nan sai ya zaune zai yi kafara ko ba zai yi ba ba zai yi ba saboda al'ada ba ta ce ma ƙasa shimfiɗa amma Allah maɗaukacin sarki ya ce wallahu ja'ala lakumul الله arda جعل لكم الأرض بساطا
Allah ya sanya ƙasa ta zamo shimfiɗa. Idan mutum ya ce, wallahi ba zan hau shimfiɗa ba, sai ya zo ya samu ƙasa irin wannan ya zo ya zauna kawai, ba ka ce mashi ya kafara. Alhali Alƙur'ani ya ce ma ƙasa shimfiɗa. Wannan dukka yana daga cikin ababen da ake gabatar da al'ada a kan nassi na Alƙur'ani. Yanzu fitila in ka ce wallahi na astabiqu bi misbah ba yadda za a in shiga cikin hasken fitila sai ka shiga cikin rana ba ka kafara alhali Allah wallahu hmm? وجعل القمر وجعل فيهن القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا Allah ya sanya alqamara wata bihinna a cikin sammai da kasai zama nuran haske ne wa ja'ala shamsa siraja ya sanya rana ta zama kawon matsayin fitila in ka ce wallahi ba zan hastaku da fitila ba sai ka shiga cikin rana ba ta kafara malamai suka ce inda mutum zai rance ya ce wallahi ban hawan dabba sai ya samu kafiri kamar gram Allah ya ba mu sa'a kan shi sai ka yi doki da shi ko ya shiga hannun mutane ka sa ya goya ka karanci ka ce wallahi ba zan taɓa hawan dabba ba sai ka hau kafiri ba ka kafara alhali Allah madaukakin sarki ya ce inna sharrad dawabi
إن inda Allahin ladina kafaru شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون to ga Allah ya ce inna sharrar dawabi tabbas mafi sharrin dabbobi inda Allah alladhina kafaru shine wanda yake kafiri to in ka rantse kace ba za ka hau dabba ba sai ka hau army ko ya goya ka to ba ka yin gambara wannan duka yana daga cikin tasiri na al-urf al'ada akan wajen hukunce-hukunce na shari'a don haka kaga mafiya yawan hukunce-hukunce suna koma ma al'ada ne. in ka kalli matsala ta ciyarwa ta mace sai kaga an ce liyun fikro sa'atin min sa'ati mai yalwa ya ciyar daidai da yalwar shi abinda wani zai ciyar a ce ya yi rowa in wani ya ciyar da shi za a ce mashi ya yi almubazzaranci wa ke iyakance wannan ya ruwa wannan ya karbi bazaranci za a kalli mai ka mallaka a kalli wancan mai ya mallaka kenan al'ada ita ke iyakance wannan ciyarwa tsakanin miji da mata ya yare da a cewa ya ciyar daidai ya ne da a cewa ya yi kwafro al'ada ke iyakance wannan matsaloli wanda suka shafi al'ada na jini na mata ana koma ma al'ada ne da yawa daga cikin al'amuran ana koma ma al'ada ne don haka suka ce wa kullu ma ata wa lam yuhaddadi bi shar'i kal irzi fa bil urfi hududi da abin da yazo cikin shari'a sai ba a iyakance shi ba fa bil urfi hududi iyakance shi da al'ada don haka za ka ce tafiya wata tafiya ce ake yi ma kasuru za ka ga malaman fiqh suna ta kai da kawo wasu su ce kilo nawa wasu su ce kilo nawa a ƙarshe ibnu hazmin ya ce kullu ma yusamma safaran dukkan abin da ake ce ma tafiya a al'ada to in ka yi ta shi ne kake rage sallah shi da kake sallolin abubuwar da la'asar da isha ira kawai biyu ba wata iyakar cewa saboda nassi da ya zo ya ce wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah kenan idza darabtum fil ardi in kuka yi safar tafiya kenan nan nazi bai iyakance ba duk bige-bige da za ka ji wajen malaman fikhu ba su da wani nazi daga ma'aiki wanda ke nuna maka in kai kilo kaza ne za ka yi kaso a'a da ka bar bayan gari ka je kasar da wasu bukkoki aka ce gari kaza ne tare da sunan shi wanda in ka taso daga diyame ka je wannan wurin za a ce ya yi tafiya gari kaza to wannan kana yin kasur salat saboda ni nassi da ya ambata tafiya bai iyakance ba wa kullu ma ata wa lam yuhaddadi bi shar'i kal hirzi fa bil urfi hududi wannan Allah ya ce ma annabi hudil afwa kai annabi ka rinka rangwame haƙuri yafiya ɗaya ne daga cikin ma'anonin al'afu abin da ya saura ɗaya ne daga cikin ma'anoni na al'afu bin mutane a hankali abu ne daga cikin al'afu kenan hudul afwa wa amur bil urfi kayi umarni da abin da shari'a ta sani kayi umarni da abin da mutane suka san kyawun shi waɗanda suke da hankali mai kyau ba waɗanda ɗabi'unsu suka juye ba su rinka ganin mummuna kyaukyawa kyaukyawa mummuna kenan wa a'rid ba'dil jahilin ka kau da kai daga barin jahilai ka kau da kai daga barin jahilai za ka ga abin da ba ka so daga jahilai su ma renin wayo su bata maka da rai su ji ma mutunci kar ka biye masu in kare ya maka hafshi kai ma ka maida mace ko ka koma kawai waya ba za ka kai inda kake so ba ka kau da kai daga barin jahilai aljahlu menene jahilci ɗaya ne daga cikin maratibu al'idrak akwai al'ilmu idrakul yaqin ka san abu ɗari bisa ɗari shi da ake cima al'ilmu wannan ana gano shi kuma duk abin da ake ganowa da hawas alhams abin da za ka gani tabbas ne abin da za ka ji tabbas ne abin da za ka sunsunawa tabbas ne abin da za ka ɗanɗanawa tabbas ne abin da za ka shafawa tabbas ne to wannan dukkan su ilmu ake ce mashi da kun ga na yi haka na ce ban san abin da ke kaina ba akwai wani abu kaina ko babu sai ku yi likita da ni da abu na taba kuma in ce ban sani ba in tantana shayin nan in ce ban san yana da zaki ba ko ba ya in dai ba rishin lafiya ke ga baki na ba ka san rishin lafiya tana sa baki ya baka wani abin da ba haƙiƙa ba ne قد تنكر العين ضوء الشمس من رمل وينكر الفم طعم الماء من سقم kenan ido za su kalli rana su ga tana da ba ta da haske kwarai saboda yana da jin lafiya ga idan shi kuma baki mai iya jin ruwa da taci amma ba ruwan ke da tacin ba shi ne ke da masassara to amma in ne waɗannan hawa sun aka gano abu da su to wannan ilimi ake ce mashi al-ilmu shine idrakul yaqin dari bisa dari akwai al-dhannu shine idrakul taraf ar-rajih ka gano abu 80 cikin 100 shine ake ce mu al-dhannu wannan wajen malaman usulul fiqh kenan wajen malaman fiqh hadewa suke da shakka shakka ash-shakk shine kokonto 50 50 ka kasa gane kowa ne kamar mutum ne yana lullube kuma waɗanda kake tsammani ɗayan mutane guda biyu ahmad ko muhammad tsawonsu kusan iri ɗaya ne amma ga ya rufe da bargo baka san kowa ne ba sai ka ce muhammad au ahmad shakka kake baka san kowa ne ba zai baka hamsin hamsin akwai walwa alwahmu in ka gano abu kaman ishirin cikin ɗari to kaga ba wata ƙarina wanda ke nuna maka wannan abin ne to wanda ana ce mashi alwahmu sai ka ga wani mutum lullube kuma bai saba zama wannan wurin ba sai ka ce limamin juma'a ne ba ka da wata ƙarina sai ka buɗa sai ka gasa inji to dama menene yasa kace limamin juma'a ne masala limamin juma'a zai zo kwanta wuri kaza kenan in ka iya ganowa bai wuce ki zamo 20 cikin 100 ba a samu limamin juma'a ya zo ya kwanta wannan wurin akwai abin da aka ce ma aljahlu to nan jahal akwai jahal wanda yake albasir akwai murakkab in aka tambaye ka abu kan ban sani ba wannan jahal basir ake ce mishi amma al-jahl al-murattab shine idraku shay'i ala khilafi haqiqati abu yana gaba kace yamma yake to wannan shine jahilci murakkab dan baka sani ba kuma baka san baka sani ba to wannan sune Allah ya ce wa a'rif 'anil jahilin ka kauda kai daga barin jahilai jahilci wani lokaci ana nuna rashin sani ne wani lokaci ana iflakin ganganci wali farasun lilhilmi bilhilmi muljamun wali farasun liljahli biljahli musrajun mutumin jahiliya ya ce ina da wani doki wanda wannan dokin an yi mai linzami na ganganci don wanda ya zo ya mu ganganci mu mashi ganganci akwai doki wanda aka mashi a balizami ba sirdi aka mashi sirdi na haƙuri in mutum ya zo mutumin kirki da sai bi haƙuri da shi in mutum ya zo mutumin banza ne ya zo man ganganci sai mu yi mashi ganganci fiye da haka ba shi ne mawaƙin larabawa ke cewa ba ana la yajhalan ahadun alaina fa najhala fawqa jahlil jahilina amru ibn ummi kulthum aka ce wani sarki ne yace wane ne cikin ku wanda in mahaifiyata ta sa mahaifiyar shi aiki ba za ta yi ba aka ce wannan amru ne sai ce to a gayyato wani shi aka ce zamanin jahiliya kakka ce ila isnadi sai ya kira uwa ta amru ibn ummi kulthum ta shiga wajen mahaifiyar shi sai sarki kenan wace ce wanda in mahaifiyata ta sa mahaifiyar shi aiki ba za ta yi ba aka ce za ka amma amma ibn ummu kulthum sai ce to a gayyato ma da sunna amru ya zo fada mahaifiyar shi ta je wajen mahaifiyar sarki ana zaune daman an tsara me za a yi ga kwano ko wani abu an aje kusan uwar wannan bako ana zaune sai uwar sarki ta ce miƙo mani wannan abin da kusanki ƙasar larabawa da mugun jin kai sai ta yi kururuwa wai ita ce za a sawa aiki ita ce aka ɗauka ‘yan aiki za a sa ta aiki shi kuma da ya ji kururuwa ta uwar shi sai ya tashi ya cire kan sarki shi ne ce ala la ya jahalar ahadun alaina fa la jahalu fawqa jahlil jahili kan wani mutum ya mamu ganganci dan za mu ganganci sama da gangancin shi to kaga kenan ana ce ma ana ce ma ganganci jahilci Allah madaukakin sarki yace khudil abwa kai annabi kai riko da sauki kai riko da yafiya ka yi riko da in za ka karbi dukiya ta zaka kar ka karbi abin da mutum zai ciyar da iyalan shi da kanshi wa a'rif anil jahilin ka kau da kai daga jahilai duk abin da jahili zai zo ya maka kar ka biye mashi a nan ya kamata mu tsaya kuma da karewar lokaci ko an kara ba sai gobe Allah ya yi raitama nan taƙi da staudi'un lahadinakum wa amanatikum wa khawati ma'amalikum ala khairin nan taƙi subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin